ruhu faɗa ta yana fashin bakin na ƙulhuwallahu ahad ko mun yi ƙulhuwallahu ahad to sai aya ta biyu Allahu samad Allah shine as-samadu hadhihi jumlatun musta'nifa wannan cewa Allahu samad jumla ce sabuwa me ya zamanta sabuwa kenan bata da alaka da wadda ta gabata qul huwallahu ahad full stop an ƙare Allahu samad wata sabuwar magana ce inda an kawo wawun ita ake kira wawul isti'nafi wawun ta fara magana sabuwa to Allahu samad hadhihi jumlatun musta'anifa wannan jumla ce sabuwa kenan ba ta da alaka da wadda ta ba da an zakara ahadiyya bayan ya ambaci kadaituwar Allah yace qul huwallahu ahad ba ya hudu kadaituwar Allah ba to zakara samadiya sai ya ambaci zamanai as-samad sai yace Allahu samad wa atabaha yazo da ita bi jumlatin mu'arrafatin da jumla mai ma'arifa fi ɗarafa ya haga gefanta biyu gehe na farko da gefe na biyu duk ma'arifa ne domin jumla biyu kalma biyu ne Allahu da As-Samadu Allahu ma'arifa ne ko na kira ma'arifa ne don haka Allahu ma'arifa ne As-Samadu shi ma ma'arifa ne to sanda duk jumla ta zo da duk bangarorin ta biyu da ma'arifa to wannan tana fa'idantar da hasari ta kaita magana ya zo da gefanta biyu da ma'arifa li'ifadatul hasar domin fa'idantar da takaitar da magana don haka kenan cikin Allahu samad akwai hasaru takaita magana kenan ya za mu fassara shi aya Allahu wahdahu as-samad Allah shi ɗai. in bancin shi babu wanda a as-samad shi abinda wannan jumla ke fa'idantarwa muna tare Allah shi kadai as-samadu fa ma ma'anar samato me ma'ana as-samadu kila an ce kaga ashe yanun tana da ma'anoni daban-daban to an ce ma'ana ta farko inna samad kalma as-samadu huwal kamilu kammalalle wanda ya kammala shine as-samadu kammalalle fi ilmi ga iliminsa wa fi qudratihi da kuma ga ikonsa fi hikimatihi kammalalle ga hikimarsa fi izzatihi kammalalle ga izzarsa fi su'udadihi kammalalle ga mulkinsa shugabancin da yake shugabanci ne kammalalle bai da bukatar sai ya kai ma 'yan majalisa sun bashi approval bai da bukatar sai ya tara shura bai da bukatar shura kaga kammalalle ga shugabancinsa muna tare fi kulli sifati kai kammalalle ga duk siffofinsa to cikin fassara as-samadu an fassara as-samadu hakanan kammalalle kammal wanda ya kammala ga komi nashi wakila an ce ga fassara as-samadu fassara ta biyu ta as-samadu as-samadu allazi la jawfala wanda bai da ciki wanda bai da ciki me ya umhanin ciki a sa mai tuwo to kaga cin tuwo abin ga kamala ce ko nakasa nakasa ce domin mi kasacin tuwo yunwa yunwa na kasace sannan kuma in ka ci to bayan awo in yin rube kuma sai ka bidi mararraba da shi kaga shi ma zuwa toilet na kasace haka in ka sha ruwa mi ka shan ruwa kishi ruwa na kasace duk wanda ya sha ruwa kuma sai ya bidi mararraba da su hitsari na kasace don a kaga cin abinci da shan abin sha na kasa to wanda ko cikin bai da balle ya ci abinci kaga kamala kenan kaga ga zahiri suna da suna da sun yi wanga fassara ta cewa abinda bai da ciki yayi kama da alkamilu don rashin ciki kamala ce don duk wanda adda ciki albado da ciki jikkato komi ka samu sa ciki in ya fashe kai a ciki wani mallami mai basira da anka yana yana karantar da yan islamiyya komi kalmar larabci ya fassara musu da hausa amma cikin waka kasan yar sun ya daukewa ina yake to wakila an ce fassara ta biyu ta kalma as-samad allazi la jafala wanda bai da ciki ya'ani la am'a wa la badana bai da hanji bai da ciki babu ciki balle hanji ka gani wala hadha qila saboda haka an kace al mala'ikatu samadun mala'iku su ma samadun ne ta wannan fassara ko la'annahum laysa lahum ajwafun saboda basu da cikkuna jam'in jawfun ajwaf la ya kuluna wala ya sharabun ba su ci ba su sha hadal ma'ana wannan ma'ana ta fassara as-samadu da wanda bai da ciki bai ci bai sha ruwaya an ruwaito ta an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga da abbas wala yunafil ma'anar awwal wannan fassara ba ta kore ma'anar farko alkamil domin kaga rashin cin abinci ai kama siffa ce ta kamala madalla la'annahu yadullu ala ginahu bi nafsi domin in an ce Allah bai da ciki yana nuni akan wadatuwar Allah da kansa an jami'i khalqi daga dukkan halittunsa bai da bukata a kawo mai tuwo bai da bukata a kawo mai horau-horau bai da bukata ka gani wannan duk yana nuna kamala wakila fassara ta uku ta as-samadu bi ma'anar maf'ul as-samadu kaga yazo da nan as-samadu yazo da siga ta mi ta fa'ala samada bi wazni fa'ala amma bi ma'anar maf'ul yana da ma'ana al-maf'ul ay al-masmudu as-samadu bi ma'ana al-masmudu al-masmudu ilaihi wanda ake da bukata zuwa gare shi to wannan fassara ita shahara ita ake rike da ita wanda ake da bukata kowa a duniya yana da bukata gare shi amma shi bai da bukata da kowa ai allazi tasmadu ilaihi alkhalaiq wanda halittu ke da bukata zuwa gare shi fi hawaiji ga bukatocin su bi ma'ana tamilu ilaihi halittu suna karkata zuwa gare watan tahi ilai kuma suna tukiwa zuwa ba inda za ka kai bukata illa gare watar fawa ilai hawa ijaha bukatu suna ɗaukan bukatu halittu suna ɗaukan bukatocinsu zuwa gare shi to ita a fassara ta uku ta as-samadu fa huwa bi ma'ana don haka as-samadu nan yana da ma'anar allazi yahtaju ilaihi kullu ahadin wanda kowa yake da bukata zuwa gare to wannan fassara ita an ka sani ita he shahara kuma ita an ka fassarawa muna tare hadhihi alaqawil to in ka kalli waɗannan zantuttuka guda uku na fassara a samadu la yunafi ba'daha ba'dan sashin su ba su kore sashi ba wanda tawalwale wata in an ka fassara a samadu da alkamilu kammalalle ga siffofin sa sannan in an ka fassara a samadu wanda bai da ciki rashin ciki shi ma kamala ce kaga ashe ba ta saba mu waccan ba sannan an ka fassara a samadu wanda mutane suke da bukata kaga kamala ne ko nakasa a ce kowa na da bukata gare ka kamala ne don haka in ka lura duk dai za su arribin ga abu guda kamala ubangiji duk suna nuna kamala ubangiji shine ce hadhihi alaqawli waɗannan zantuttuka uku da an ka fassara a sama da su la yunafi ba'daha ba'dan sashen su baya ko da sashi fi ma yata'allaqu billahi ta'ala ga abin da yake ratayewa da Allah wala hadha naqul saboda haka muke cewa innal ma'ani waɗannan ma'anonin na as-samadu kullu ha dukkansu sabitatun tabbatattu ne la'adamil munafati domin rashin cin karo fi ma bai na ga abin da a tsakaninsu ba su ci karo da juna ba wani fassiru za mu fassara shi bi tafsirin jami'in da tafsiri wanda ya game don ma'anonin guda uku fana kulu sai mu ce as-samadu huwa al-kamil fi sifati shine kammalalle ga siffofi nai huwa al-kamil fi sifati shine kammalalle ga siffofi nai Allah zai taƙarat ilaihi jami'u makhluqati wanda duk talakai ne suke da bukata zuwa gare shi fahiya samidatun ilaihi su talakan masu bukata ne zuwa gare shi to shikenan kaga in mun ka fassara shi haka me ya asamadu kammalalle ga siffofi wanda duk talakai ke bukata zuwa gare shi kaga ya game dot dot fassarorin wahina idhin to lokacin nan ya tabayyana laka al-ma'anal azim ma'ana mai girma za ta bayyana gare ka fi kalimatu sama daga kalma ta as-samadu annahu cewa shi abinda an ma'anar zama Allah as-samadu mustaganin wadatacce ne an kulle masu wawa daga duk wanda abba shi ba duk wanda a duniya yana da bukata ga Allah amma shi Allah bai da bukata komi ga kowa shine samadiyya kamilun kuma kammalalle ne fi kulli ma yusau bi ga duk abinda ake duk wata siffa da ake siffanta Allah da ita siffa ce ta kamala babu guda da attana kasa wa anna jami'a masu wawo kuma cewa duk abin da ba shi ba muftaqirin ilayhi mabukaci ne zuwa gare shi kowa da na kware da mugu da kahiri da musulmi kowa na da bukata ga Allah amma shi Allah bai da bukata komai ga kowa falau qala laka qa'ilun da wani mai magana zai ce ma inna Allah hastawa alal arshi ai Allah ya daidaita akan al'arshi ko kamar yadda ya ce ma'anar daidaita ya dauka akan al'arshi hal istiwa'uhu alal arshi to wai daidaituwa ta akan al'arshi bi ma'ana yana da ma'anar annahu muftaqirin ila al'arshi cewa shi Allah mabukaci ne ga al'arshin bi haythu yayin da law uzila da za a jaye al'arshin la Allah zai fado kaga ga waɗanda ke fassara Allah ya daidaita kamar yana sama al'arshi bisa gare shi a ce teburin ga al'arshi Allah na bisa gare wanda ba shi aka ni da ya daidaita aka al'arshi ba yanzu a ɗauka teburin shi al'arshi to Allah na sama nai yanzu kamar hankan ga aika tana saman teburin don an jaya teburin harkar na faɗowa ai da an ka ce tana sama ba ana nihin tana nan bisa teburin zanne ba don haka da an ka ce Allah yana sama ba ana nan yana sama zanne ko kwanci ko kishin gide ba ma'ana sai ka wuce al'arshi can sannan haka yadda Allah yake yana can sama alai muna tare to na yake fal jawabu abinda a amsa sai ka ce la a'a wa kalla ko alama la'annan laha domin Allah samadun samad ne kamilun kammalalle gaira muhtajin ilal arshi ba mai bukata ne zuwa ga al'arshi ba da an kace ya dau haka ba wai ana nahi ya zauna ko ya kwanta bisa ga al'arshi da an je al'arshi sai ya faɗi ba balil arshu a da al'arshi was samawati da sammai wal kursiyu da kujera ta mulkin ubangiji wa sai a kursiyu hus samawati wal arda ko wal makhluqatu da halittu kulluha dukkan su muhtajatun illallah masu bukata ne zuwa ga Allah wallahu fi ginan an hashi ko Allah ya wadata daga gare su bai da bukata komi gare su wa akhadna zalika mun riku wannan ne ina mun ka samu cewa duk halittun Allah na da bukata ga Allah shi ko Allah bai da bukata komi mun riku wannan ne min kalimatu sama daga kalmar as-samadu lau ƙala ƙa'ilun da wani mai magana zai ce halillahu ya kula auya to Allah na ci ko ya sha wanda an ka ce bai da ciki to cikin mi zai in ya ci cikin mi zai abin Allah na ci a ƙulu sai in ce kalla ko alama la'anna Allah samadun to don mi da kace Allah bai ci saboda Allah samadun ne wa bi hadha na arifu da wannan muke sana anna samad cewa kalma as-samadu kalimatun jami'atun kalma ce wadda ta game li jami'i sifatil kamali ga dukkan siffofin kamala lillahi ga Allah wa jami'atun kuma wadda ta game ce li jami'i sifatin naqasi ga dukkan siffofin naqasa fil makhluqati ga halittu ya an ce wani na da bukata ga wani wannan da ake da bukata kaga shi abbabba wanda adda bukata shi a karami to tunda an ka ce duk halittu na da bukata ga Allah kaga kenan akwai nakasa gare su amma shi ko Allah da aka bukata kaga shi ko akwai kamala wa annaha muhtajatun ila Allah ta'ala su kuma halittu dukkan su mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai mu tsaya nan yau mun ji fassara as-samad ko to madalla wanda ban ma taba jin irin ta ba to je uwa dan ka da duk an karanta an karu wata taba sanin